karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku ai sauraro lafiya Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي طهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مجلاك الوجود من كنز الأماء بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحكية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وأعجب من ذلك كله إذا دقت كمود النار الفارسية ألف عام لم تكمد لإبادتهم أوقدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وأشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة الصوفية الأحمدية التيجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فيدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامية والقوسية والبرزخية شيخ الإسلام برهام يس صاحب الفيدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد لقد طلع الهلال هلال طه فيا بشرى وواها ثم واها أبجله أهنئه وهتم على الشعراء كذا أهباب طه ربيع فيه مولد من تسامى على الأكوان وهي به تباهى فنور كون الأكوان منه فهو أصل لذا أمسى أباها لذا حق الهناء لبنت وهب متى هملت به نالت مناها متى هملت به رسل أتتها تبشرها وكم ملك أتاها كذا برهام نجل الهاج هذا يهنئها خصوصا لو رآها بمولده أرجي ليل فتح وأشرب ماء سر بل مياها بمولده أرجي كل خير أسير به لأقراني زكاها صلاة الله يتبعها سلام على آل وصحب بعد داها أيوة مسلمي ماذا دماتا مع sauraronmu ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya alhamdulillah idan ba ku manta ba a jiya muna tattaunawa da ku a bisa cewa waɗanda suka sani su ƙara sani waɗanda ba su sani ba kuma su sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya ɗauki nauyi da kansa na karantar da al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama ilimin sanin girman ƙadarin masoyinsa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya ɗauki nauyin karantar da su kaifiyar yadda ake yin ladabin zama da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a jiya har mun karanto muku ayoyi ku lura da kyau ya ku yan uwana musulmi in dai aka ce musulmi sun haɗu baki ɗayansu to limamin mu idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya wurin shine sayyidina Abubakar Siddiq shine khalifan musulmi bayansa shine na'ibinsa Amirul Mu'minina Umarul Faruq Allah ya kara musu yadda amma a jiya kun ji yadda Allah ya daka musu tsawa duk akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a jiya mun ga muku cewa wata rana wasu ayari daga Bani Tamimi sun zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara mar yadda da sayyidina Umarul Faruq Allah ya kara mar yadda su ma sun zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ana cikin tattaunawa sai sai na abakar siddiqu Allah ya kara mar yadda sai ya ce law amarta alaihim alqaqa abna ma'bad ya rasulullahi ni ina gani da zaka shugabantarwa tawagan nan da qaqa'u dan ma'bad budan bakin sayyidina umaru shi kuma Allah ya kara mar yadda sai ya ce ya rasulullahi bal amir al-aqrab na habisin kar ka shugabantar da kakawo ka shugabantar da aqrab dan habis sai sai Abubakar Siddiq sai ya ce ma aratta illa kilafi Umaru na fahimce ka baka da wata manufa illa ka sabawa umurni na sai sai na Umar ya ce ma arattu kilafaka a wallahi ba so nake in saba wa shawarar da ka bayar ba to har muryoyin su sai tashi sama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya daka musu tsawa a wurin za ka ɗauka ba su ba ne abubakar da umaru don ka gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama shi ne babba a wurin Allah Allah baya ganin kowa in annabi yana nan idan ka ga wani ya yi daraja to hasken annabi ne ya shafe shi sai dai sauran bayi su rika ganin wane wane ne amma a wurin Allah annabi ne kurum wane illa waɗanda annabi ya zo da su to su ma sai Allah ya girmama su saboda manzo Allah sallallahu alaihi sallama a nan ne za ka dishe mushe ibrahim kaula radiyallahu anhu yana cewa wa kullu kabirin inda hula sagiru fala ba durran lil amini banunu duk wani babba a gaban annabi karami ne dukkan iyaye a gaban annabi yaya ne to sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ce da su ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli wattaqullaha inna allaha samiyun alim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم Sadakallahu al'azim. Wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ga Allah da manzansa, kada ku riƙa yin karambanin gabatar da wata magana ko kuma gabatar da wani aiki a gaban Ubangiji da ma'aikinsa. Ku ji tsoron Allah domin cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala mai ji ne kuma masani ne. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da gaya musu. yace ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli tajhari ba'dukum li ba'din an tahbada amalukum wa antum la tash'urun innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم wato ajiye din mun karanta wannan muka gaya muku cewa wannan aya ta sauka ne a cikin wato ayarin nan tawagar bani tamimin da suka zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su saba'in ne to a cikin su akwai uyainatu dan hisnul fazari akwai akarau dan habis suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin garjin rana wato bayan azhar manzo Allah kan dan yi kailula to daidai lokacin da yake wannan kailula baccin rana ne yana dan hutawa sai ga su sun zo da suka zo sai ba su zauna sun jira shi ba sai suka dinga bin dakunan matansa ta can baya sai suna kiran shi suna ukhruj ilaina ya muhammad subhanallah fa inna madahana zainun wa zammana shaynun ka fito ga mu ka fito ga mu ya wane ka fito ga mu mun zo da yabo kuma ka sani cewa yaban mu in muka yabi mutum za mu gyara shi in ko muka bata mutum ya gama batuwa wai ka wai dalilin zuwan su amma kuma suke kiran shi ta bayan gida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya farka sai ya taso sai ya fito yana fitowa sai ya ce musu zalikumullahu allazi madhuhu zainun wa zammuhu shaynun yace abin da kuka faɗa ba daidai bane Allah shi kadai ne wanda idan ya yabi mutum zai gyaru kuma yayi kyau idan ko ya kyari mutum zai ɓaci kuma yayi muni to sai suka ce mu waɗansu tawaga ne wasu ayari ne muka zo daga bani tamimin mun zo ne da mawaƙinmu ya ƙware a waƙa kuma sannan muna tare da wani shi kuma ya iya magana shi ne muka zo domin a tattauna za a yi fira za ka ji maganganu kyawawa sannan kuma a yi waƙa ka ji waƙa iri-iri muna so mu ziga ka ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bi shi'ri bu'istu wala bil fakhari umirtu ni ba aiko ni dan waka ba kuma ni ba aiko ni dan alfahari waya zuwa ziga ni ba mun umarni waya a zauna a dinga gaya min abubuwa na alfahari ana zagin kakannin wasu da iyayensu ana yaban nawa ba ni ba aiko ni dan wannan ba to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ba komai ku zo ku zauna ku zauna ku zauna da suka zauna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne kuka ce gwanin iya magana a cikin ku sai suka ce ai wane ne sai ce to tashi yi mana hudu ba mu ji da mutumin nan ya tashi yi maganganu yi maganganu yi maganganu ya gama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to naji ina sabitu dan kaisu dan shammasu ya ce gani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ma tashi magana shi wannan shine khadibin manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mawaki yana da mai huduba shi yasa a diwani zakar shehu yana cewa فهبي لخير الخلق أحمد ثابت على أنني فيه يزيد وثابت
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى ما تخصصا فهبي لخير الخلق آمد ثابت على أنني فيه يزيد وصابت فهبي لخير الخلق آمد ثابت على أنني فيه يزيد وثابت فما الوزن إلا وزن وجه محمد يبيت ينادي ربه وقانت وإني مدى الأيام شير مديهه وفكري فيه الدار وقتي صامت فمن الزعيش دون نيل وصاله فغرس هوى المهيد قلبي نابت عليه صلاة الله ثم سلامه لتقضى لنا بالهب تلك الفوائت عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب هبهم ليصابتون
hatta qadrihi wa gidari lazim wato shi Ibrahim Allah ya kara mar yadda yace fa hubbi kaga soyayya ta li khairil khalqi ga annabi wanda yake fiyayyen halitta Ahmad Bushra Isa sabitu wato yadda kasan sabitu dan kaisu dan shamma su haka nake ala annani absa cewa ni fihi a fagen kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazidu kai ka ce ni ne yazidun hadini mawakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa sabitu kuma ka ce ni ne sabitu dan kaisu dan shammasu wannan mai huduba ne wannan ko mai yabo ne yace to ni ina kare martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a maganance ina kare martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a waƙe to da aka yi haka shi wannan sabitu dan kaisu dan shammasu ya tashi yayi huduba dama shine mai yi wa annabi huduba sallallahu alaihi wasallama to daga nan sai hudubarsa ta zama kamar a ɗauki dutse a saka a bakin mutum a toshe wannan khadibi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya toshe bakin wancan khadibi na su a ƙarau ɗan habis da uyainatu ɗan hisnul fazari to sai ransu ya ɓaci da ransu ya ɓaci sai wani saurayi shi kuma daga cikin mabiyansu sai ya tashi sai ya waka sai ce na hannun kira mu fala hayyun yu'adiluna finar ru'usu wa fina yuqsamur raza'u wa nud'imu an-nasa inda al-qahdi kullahum inna kazalika indal fakhri nartafi'u yace wai mu ne manya manyan larabawa a cikin larabawa babu manya irin mu babu wata kabila da za ta yi daidai da mu a cikin mu ake samun shugabanni a cikin mu ne ake kyautar manya manyan jajayen raƙuma muna ciyar da mutane lokacin zamanin yunwa baki ɗayansu hakanan kuma idan aka zo maganan kayan alfahari iyaye da kakanni mun fi kowa mun fi kowa ɗaukaka sai wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli Hassan ibn Sabit sai ya ce masa kumfa a jihu Hassan ka ji abin da yace yace yace to kai ma tashi ba shi amsa sai Hassan ya miƙe sai ya ce inna zawa'ib min fihrin wa ikhwatuhum قد شرعوا سنة للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الفقر يصنع أبن دي sai ya ce wai. ƙarya kuke yi ku sani cewa duk wani shugabanci daga ƙurayshawa ake iya ganinsa daga ƙurayshawa ‘ya'yan firu to duk wani shugabanci ya ƙare da su da ‘yan uwansu ƙarshen ra'usun natan hakika sun yanka hanyoyi tutta baulin nasi a barbi ga mutane wato yana masa ishara da musulunci kenan yarda biha kullu man kanat sariratuhu ta qawli ilahi duk wanda a zuciyarsa akwai tsoron Allah zaka ga ya yarda da wannan hanyar da su ƴaƴan firu qurayshawa suka yayyanka ta wa kullal fakhri yusana'u duk wani kayan alfahari da ka sani Allah ya keɓanci ƙurayshawa da shi to daga nan sai a ƙarabnu hadisin shi ma sai ya tashi sai waƙa shi ma yana alfahari a cikin waƙar ya faɗi maganganu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sake kallon Hassan sai ya ce ka ƙara jin abin da ya ce ko tashi ka sake bashi amsa da Hassan ya tashi sai ya ce bani darimin la tabkharu inna fakhrakum يعود وبالا عند ذكر المكارم هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ذئر وخادم yace kai ku rufe mana baki ya ku kabilar bani darimi kar ku yi mana alfahari a nan domin in kuka ce za ku faɗa mana wani abu na alfahari da kuke takama da shi iyaye da kakanni to idan fa muka tashi faɗin abin da Allah yake bance mu da shi na girma na iyaye da kakanni to alfaharin ku zai dawo abun kunya mai nauyi sai kun kasa tashi a nan wurin ya ce mu za ku cikawa baki har kuna mana alfahari da wani iyaye da kakanni alhali kun manta cewa ku bayinmu ne matanku kuma barorinmu ne ku yanginmu ne wai su wane ne ku ne kun manta cikin ku ai babu kowa daga waɗanda mu ne muka yaye su sai waɗanda suka gama mana share-share suka koma kuka kafa ƙabilar ku ai ba ku wuce haka ba to da ya faɗi wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dakatar da abu sai ya ce laqad kunta ganiyan an haza ya akhabani darimin sai ya ce hakika ka fi karfin wannan maganganu ya kai a karau dan hadis ya kai dan dangin bani darimi ai ka fi karfin an yuskara minka ma kar zananta annan nasa kannasuhu ai ka wadata ka fi karfin a dinga gaya maka abin da kake zaton cewa mutane sun manta shi to yanzu gashi na an tuna maka sai a karau dan haris ya ce takallama khadibuna fa kana khadibukum ahsana qilan wa takallama sha'iruna fa kana sha'irukum ash'ar wallahi me gwanin iya maganan mu yayi magana amma da gwanin ku ya tashi sai muka ji yafi namu iya bajinta sannan mawakin mu yayi waka amma da mawakin ku ya tashi sai muka ji yafi iya azarbabi yafi bajinta akan mawakin mu waɗannan mutane su ne waɗanda suka zo daga bani tamimin su saba'in ayari suka sauka wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin garjin rana manzo Allah yana kailula suka zo suka dinga bi bakin ta bayan ɗakunan matansa suna masa irin wannan kira ya Muhammad ukhruj ilaina fa inna madahana zainun wa zammana shainun sai gashi kuma an kure su da bakinsu suke cewa تكلم خديبنا فكان خديبكم أحسن قيلا وتكلم شاعرنا فكان شاعركم أشعر to yan uwa a nan wurin akwai wata faɗakarwa ya ku jama'an musulmi masu sauraronmu maza da mata manya da yara a nan wurin za ku gane cewa ba kowace waƙa bace a bazzargi a addinin musulunci domin manzo Allah sallallahu alaihi yana zama ya saurari waka da yawan mutane suna zato cewa yaban annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama waka ne kawai kuma waka a musulunci haramun ne kawai dan me saboda Allah tabaraka ta'ala ya ce wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun bismillahir rahmanir rahim والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم wato su mawaka kafirai halakakku da kuma wawaye taɓararru suke biye da su a ko'ina ka gansu saboda haka tunda Allah ya faɗi wannan shiriniya da alburda da hamziya da witriya da diwani da sauran yabo da ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake karanta su a wurin maulidi dukkan su haramun ne sannan sauraron irin waɗannan waƙoƙi su ma haramun ne to ƴan uwa musulmi ba haka abin yake ba ya kamata mu nutsu da kyau mu sani cewa waƙa yabo shi'iri yana da matsayi babba a cikin addinin musulunci domin kuwa shugabanmu sunansa ma Muhammadu ai abin yabo sallallahu alaihi wa alihi sallama to tunda ko ya zama abin yabo kaga sunansa kurum yabo ne sifofinsa na halitta abin yabo ne ɗabi'unsa abin yabo ne shine mawaki ke faɗi ke cawai da a ce jama'a sun san ma'anan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hakikar sani to da dole su girmama shi da dole su buwa yadda shi su kambama shi domin kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaga masa suna ne daga sunansa shi Allah sunansa Mahamudu shi kuma Muhammadu sunansa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو علم الأقوام معنى محمد ولو علم الأقوام معنى محمد حقيقة علم ألزموه ومجدوا ولو علم الأقوام معنى محمد حقيقة علم ألزموه ومجدوا ولو علم الأقوام معنى محمد حقيقة علم ألزموه ومجدوا وشق له من اسمه ليجله وذو الأرش ما حمود وهذا محمد وشق له من اسمه ليجله وذو الأرش ما حمود وهذا محمد وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش محمود وهذا محمد
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yan uwa musulmi shi addinin musulunci ya kasa waka gida biyu ne mazmumun wa mamduhun akwai waka a bazzargi akwai waka a bayyabo alqur'ani ko hadisi duk inda kaji sun zargi waka to suna zargin waka a bazzargi wadda aka yi zambo aka yi batsa aka yi zage-zage aka faɗi mugayen maganganu su alkur'ani da hadisi suke zargi amma da ce alkur'ani ko hadisi yana zargin waƙa ne gaba ɗaya a ce duk wani yabo alkur'ani bai yarda da shi ba da hadisi to da sai a ce alkur'ani da hadisi suna zargin magana ma baki ɗaya kar ma a yi magana kawai kwata-kwata menene dalili dalili al'imamu shafi'i allah ya ƙara mar yadda yana cewa ashiru nau'un min al-kalami hasanuhu ka hasanul kalami wa qabihuhu ka qabihil kalami shi yabo ko waka wani nau'i ne na daga magana kyakkyawar waka tana matsayin kyakkyawar magana ce mummunar waka tana matsayin mummunar magana ce saboda haka abinda ake nufi a nan yabo ko waka ba a zargin sa dan kasancewarsa waka kawai za a ce a waka kawai kaza ba a abinda ake lura mai wakar ta kunso sunayen Allah ne kadaita shi ne yaban annabinsa ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuwa wasu al'amura ne na umarni da ake wa bayi wanda zai kusanta su zuwa ga Allah da yawa yan uwa musulmi sukan zargi waka ko kuma su kyamace ta saboda wannan aya wa shu'ara'u yatba'uhumul gawuna ko kuma yattabi'uhumul gawuna wato su mawaka in ji Allah tabaraka wa ta'ala wato kafirai halakakku da kuma wawaye tabararru suke biye da su inda kaga mawaka mawaka zaka ga kafirai ne suke bin su a wancan zamanin jahiliya ke sai Allah tabaraka ta'ala ke fadi yace alam tara annahum fi kulli wadin yahimun alam tara kai yanzu baka lura ba annahum cewa su mawaka yahimuna kutsawa kawai suke yi da kawunansu kamar dabbobi ba su da wata manufa fi kulli wadin a cikin kowane irin fage na ƙarya da ƙage da batsa da zambo da cin mutuncin masu daraja sai a samu mashayin giya kawai sai a yabe shi mashayi mazinaci fasiki sai a yabe shi a ziga shi sai a duba wani malami mai tsoron Allah kuma sai a waka a zage shi to shine dalilin hanawa amma duk mutumin da zai yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya yabi alqur'ani ko ya yabi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma malaman da suka taimaki addini irin su Imam na Malik su irin su Imam Shafi'i irin su Abu Hanifa irin su Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya kara musu yadda a wannan ba za a zarge shi ba ai sun amfanar da addini sun amfanar da al'umma ne shine yake yabansu kuma duk mai hankali idan ya saurari yaban ya san sun cancanci wannan yabo shine Allah tabaraka ta'ala ya ce to ka gani ko su waɗannan mawaƙa suna kutsawa cikin kowane irin fage na ƙarya da ƙage da zambo yani fi kulli fannin min al-ifki ya tahaddasuna a cikin kowane bangare kowane fanni na ƙage da muguwar ƙarya zantar da mutane suke yi ko kuma ka ce fi kulli lagawin wa batilin ya huduna a cikin kowane irin wasa da wargi kutsawa suke dalilin da yasa Allah ya zarge su kenan wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna kuma sannan suna faɗin abin da ba su aikatawa ba su aikata ba mawaki zai zo ya ce alajuwa ne ya bani mota alajuwa ne ya bani gona kaza alajuwa ne ya bani kaza ya kai na hajji ba a je ko ina ba kuma ko Kano bai kashi ba so iri irin waɗannan su ake magana wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna suna faɗin abinda ba su aikata ba wato mafi yawancin waƙe-waƙen su ƙarya ne to ƴan uwana musulmi abinda ake so ku fahimta a nan cewa waɗannan ayoyi guda uku sun sauka ne akan waɗansu maguzawan mushrikan makka su uku akwai abdullahi ɗan abi wahabin akwai musafiu ɗan abdi manaf akwai umayyatu ɗan abi salti menene yasa ayat ta sauka a kansu cewa suke yi na hannu na ƙulu misla ƙauri muhammadin sallallahu alaihi wasallam wai abinda manzo Allah ke faɗi na cewa an masa wahayi na ayoyin alkur'ani da yake karantawa saboda fasaha su irin ta banza sun iya wake-wake sai suke cewa mu ma in mun ga dama za mu iya faɗin irin wannan maganganu lokacin da wannan aya ta sauka wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai Hassan ibn Sabit mawakin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi dan Rawaha shi ma mawakin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama da kuma Ka'abu dan Malik shi ma mawakin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kara musu yadda sai suka hadu suka garzayo suka zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi sallama suka faɗi suka fashe da kuka a gabansa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce musu lafiya suka ce ya nabi Allah sallallahu alaihi wa sallam أنزل الله تعالى هذه الآيات وهو يعلم أننا شعراء سكتي يا النبي Allah. tsiran Allah da aminci su tabbata a gare ka gashi yanzu Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun alhari kuma ya san cewa mu mawakan ka ne muna yabanka sai wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi murmushi sai ya ce musu iqra'u ma ba'daha kar ku tsaya a wurin ku ci gaba da karatun sauran ayoyin sai suka karanto gaba sai suka ga illal ladzina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun wato abinda Allah ya ce a gaba illal ladzina amanu sai dai waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani da Allah da manzansa su waɗannan ba sa cikin waɗancan wa amilus salihati kuma suka aikata kyawawan ayyuka kamar kai abdullahi dan rawaha da kai hassanu dan sabitu da kai ka'abu dan malik wa zakarullaha kasiran kuma suka ambaci Allah da yawa wato suka sanya ambatan Allah da karatun alkur'ani ya farin jayi akan waƙe-waƙen dukkan malaman musulunci da ake ji suna yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga zikirin su yafi yaban da suke yi kuma karatun alkur'anin su yafi yaban da suke yi kamar alfazazi Allah ya kara mar yadda ma'abocin ishiriniya kamar imamul busairi ko busiri Allah ya kara mar yadda ma'abocin littafin alburda kamar imamun nabahani Allah ya kara mar yadda ma'abocin littafin hamziya kamar maulana shek alhaji ibrahim yas Allah ya kara mar yadda ma'abocin littafin diwani wanda shi yana faɗa wa Allah ma yana cewa fal taj'alan hibza kitabikal karimi karamati ila likaikal azimi sun fi ba alqur'ani da yawan zikiri karfi soyayyar da take damun su ne a zuciya suke amanta dan annabi ya taba tambayar wani mawakin sai ce wai kun me kuke ji ne da kuke wannan yaban sai ce wani abu ne yake tokar zuciyarmu sai mun yi aman shi muke samun zaman lafiya to wannan yan uwana musulmi mu lura da kyau kar mu dinga yawan zargi akan yabo an wa masoyinka yabo kamata ya kai murna in kana da wani ba aljihu ma ka bayar amma ba kai zagi ba ko ka ci mutuncin wanda bai kamata ka ci mutuncinsa ba saboda haka yan uwana musulmi kar a damu kana ce a abin da yasa ni ba zan je wurin maulidi ba ai waƙe waƙe kawai ake yi a ba kawai bane yaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wuce kawai su waɗannan manyan bayan Allah da muka karanto cikin manya manyan masu yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo bayan tabi'ai da tabi'u tabi'ina wato irin su Maulana Sheikh Alhaji Ibrahim Yes Allah ya kara musu yadda sun kasance a cikin yaban da suke yi zaka ji tauhidi zaka ji yabo ga Allah zaka ji hikima zaka ji wa'azi zaka ji nasiha zaka ji gudun duniya zaka ji ladabi yadda zaka girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ji kuma yabo tsantsa ga janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma yaban sahabbansa da kuma yaban iyalan gidansa da kuma yaban sauran bayin Allah salihai zaka ji Maulana Shehu Ibrahim Allah ya kara mar yadda a cikin Sairul Qalbi yana cewa wa qad jaa nasrullahi wal fathu wantaha dujal kufri wa dugyani iz jaa ahmadu
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد جاء نصر الله والفتح وانتهى دوج الكبر والطغيان إذ جاء أحمد وقد جاء نصر الله والفتح وانتهى دوج الكبر والطغيان إذ جاء أحمد وقد جاء نصر الله والفتح وانتهى دجى الكفر والطغيان إذ جاء أحمد وأشرق نور العلم والرشد والتقى ألا تنكوا دين الرسول فتسئدوا كما سيد المدون واذكر إمامه أبو بكر الأكل مؤل المسدد وكالآية الكبرى المزفر من قدا سراجا وفاروقا وذاك المؤيد وأثمان ذو النورين كل قد ابتلى زور المجد في الدارين والكل سندد وسيدهم ليس الكتائب سنه علي أبو سبطين سيف المهند وهمزة والأباس أذكر جعفرا وشابه أبوها الناس فخر مسند إليك رسول الله هب وخادم يروم رد البري وفي الخلد يخلد عليك سلام ومني وإنني على الجو في تيهاتها متى أنشد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi wasallam so saboda haka yan uwana musulmi idan mun lura da kyau za mu gano ayoyi ukun nan na farko to su ne ake maganan masu wake-waken zambo da batsa da cin mutuncin masu mutunci da kuma zagin bayin Allah shine wa shu'ara yatba'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun ana magana ne da Abdullahi dan ah, Abi Wahabin da kuma Musafi dan Abdul Manaf da umayyatu dan abis salti to amma a gaba ayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su hassanu su karanta zaka ji ubangiji yana cewa illal ladzina amanu wato kamar ka ce amma fa a cikin mawakan banda waɗanda suka yi imani wa amirus salihati kuma suka aikata kyawawan ayyuka kamar abdullahi dan rawaha kamar hassan ibn sabit kamar kabu dan malik wa zakarullaha kaseeran sannan suka ambaci Allah ambato mai yawa wato suka karanta alkur'ani da yawa suka yi zikiri la ilaha illallah da yawa da sauran zikirori har wannan zikirorin da karatun alkur'anin su yarin jaima wake-waken yaban da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanta saru min ba'di ma zulimu kuma suka zambaci kafirai bayan an zalunce su da zambatan addinin su da kuma zambatan annabinsu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kafirai suke yi musu su dinga faɗin ƙazaman maganganu to babu laifi idan mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ya yi shi ya taɓa wani ƙaton makiyinsa ya sassauke shi babu laifi in kana bin diwani duk zaka ji idan kana bin diwani zaka rika jin duk irin waɗannan bayanan da muke yanzu musamman ka duba manasiku ahlul widad zaka ji yadda shehu radiyallahu anhu yake wato sukar malaman kiristoci fada-fadansu da kuma zuwa kan shi fafaroma ɗin yana cewa wai na'am mustafa al'akawa ne laisa yaminu wa haƙƙi tajallin zati wa hawa yaminu عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقنا إلى ما تخصصا نعم مصطفى الأقوال ليس يمين وهاق تجلي الذات وهو يمين نعم مصطفى الأكوان ليس يمين وحق تجلي الذات وهو يمين وقد جاءنا بالذكر ينساه كلما أتى قبله فالكرجنال يمين كذا شيخه باب المدلل يقتري إلها سوى الباري وكيف يكون غني جهول قاسد غير منصف يكذب داه الهاشمي ويهين وهل أخبر الهادي بغير حقيقة مدى قول صقر والحديث شجون سبيل سلام في اتباع محمد رسول كريم مقتفى وأمين له إسمة والغير يخدع تارة ودورا يصيب ما لديه يقين sallallahu alaihi wa alihi wasallam Maulamu Shehu Ibrahim Allah ya kara mar yadda ya ce na'am kwarai kuwa ai haka maganar take Mustafa al-Akawani annabi abin zabin kasantattu ai shine zababbe a cikin su baki daya laisa yaminu babu ƙarya a cikin wannan zance wa haƙƙi tajallin zati na rantse da girman tajallin zatin Allah wa hawa yaminu shine hannun daman ubangiji in zaka gaisa da Allah dole da shi zaka gaisa وقد جاءنا بالذكر حقيقة من ذلك صلى الله عليه وسلم يزوم عند القرآن yansaku kullama ata qablahu ya shafe duk wani littafi at-taura injila zabura da sauransu waɗanda suka zo kafin shi falkar da nalu kaga shugaban kiristoci ya nuna ƙarya yake yi, abin da yake faɗa ƙarya yake yi. kaza shekuhu haka nan ma malaminsa babal mudallilu wato fafaroma wanda yake abin batarwa da rudin shedan yaftari ilahan yanda ke kagan wani ubangiji daban siwal bari banda ubangiji makagin halitta mai cewa Allah uku ne wa kaifa yakunu wai jama'a musulmi ya za haka yiwu gabiyun yace kai amma dai ba faroma wawa ne sakarai jahulun jahili kidahumi qasidun azzalimi gairu munsifin bai da adalci me yasa ya zama wawa sakarai jahili kidahumi azzalimi saboda yukazzibu da halhashimi yana ƙaryata annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta ba hashimin dangi wai yuhinu kuma yana ƙoƙarin ya wulaƙantar da shi annabi ya gaya mana Allah ɗaya ne shi yana so ya gaya mutane uku ne wahal akbar alhadi gaira hakikatin wai jama'ar musulmi in tambaye ku dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai shiryar da halitta ya ba da labari da abin da yake ba gaskiya ba saboda ka iri irin waɗannan misalai yana da kyau idan mutum ya yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a cikin yabon kuma ya soki makin annabin wannan duk babu laifi a ciki shine Allah ke faɗi wan tasaru min ba'di ma zulimu suka zambaci kafarai bayan a baya an zalunce su da zambatan addininsu da kuma zambatan annabinsu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kafirai suke yi musu wasu alamun lazina zalamu da sannu waɗanda suka yi zalunci a waƙensu na zambo za su san cewa ayyamun kalabin wace irin majuya ce ne yankalibuna suke juyawa a cikinta a lahira bayan sun mutu wannan ayoyi su ne ayoyin da ake yawan kafa hujja da su akan cewa yabo haramun ne yabo babu kyau wani kuma zai ce a'a ni na gamsu na yadda duk da yaban yana da kyau amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana menene dalili ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadruni kama adratin nasara ibn maryam kada ku koda ni ko kuma kada ku ziga ni kamar yadda kiristoci suke ziga Isa dan Maryamu to akan wannan wani ya iya cewa to kaga anan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana aibe shi to yan wala musulmi ba haka ake nufi ba wato ya hana yin yabo wanda saboda yabansa zai je taba bangon ginin ganuwan makamin tauhidi da za mu lura da kyau da hadisin to da za mu ga sabanin abin da muka fahimta a ciki domin cewa la ta tsaruni ma'anan idra'i shine yabo na ƙarya almadahu bil badil shi ake kira idra'i laraba suna cewa a tsaraitu fulanan ai madatuhu fa afarattu fi madihi na kodawa ne na yabe shi sai da na wuce gona da iri a cikin yabansa shine zaka ji manzo Allah ce kama adratin nasara ibn maryam kamar yadda kiristoci suka wuce gona da iri a cikin yaban isa dan maryamu ai fi da awahum fihi ilahiyatu wa ghairu zalika me yasa suka wuce gona da iri saboda suna yi masa da'awar ubangizanta cewa shi ma Allah ne da sauran irin maganganu wanda bai dace ba idan mutum zai yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana so ya zama ya san shi yana ƙaunar shi sannan kuma yana da ilimin
duniya cike take da garuruwa tamfal an watsa ga su cike da bil adama watsa ko ina kamar tsutsa abubuwa na ta faruwa kafafen yada labarai na ta famar tatsa abin da ya faru a gabas da yamma sai ka ji shi kudu da arewa duk an watsa ko jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci
ya ci gaba da gaya musu ya ce ya ayyuhan lazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbada amalukum wa antum la tash'urun إن الذين يبدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الهجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم wato ajiye duk mun karanta wannan muka gaya muku cewa wannan aya ta sauka ne a cikin wato ayarin nan tawagar bani tamimin da suka zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su saba'in ne to a cikin su akwai uyainatu dan hisnul fazari akwai aqrau dan habis suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin garjin rana wato bayan azhar manzo Allah kan dan yi kailula to daidai lokacin da yake wannan kailula baccin rana ne yana dan hutawa sai ga su sun zo da suka zo sai ba su zauna sun jira shi ba sai suka dinga bin ɗakunan matansa ta can baya sai suna kiran shi suna ukhruj ilaina ya muhammad subhanallah fa inna madahana zainun wa zammana shainun ka fito ga mu ka fito ga mu ya wane ka fito ga mu mun zo da yabo kuma ka sani cewa yaban mu in muka yabi mutum za mu gyara shi in ko muka bata mutum ya gama batuwa wai ka ji wai dalilin zuwan su amma kuma suke kiran shi ta bayan gida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya farka sai ya taso sai ya fito yana fitowa sai ya ce musu zalikumullahu allazi madhuhu zainun wa zammuhu shainun yace abin da kuka faɗa ba daidai bane Allah shi kadai ne wanda idan ya yabi mutum zai gyaru kuma yayi kyau idan ko ya kyari mutum zai ɓaci kuma yayi muni to sai suka ce mu waɗansu tawaga ne wasu ayari ne muka zo daga bani tamimin mun zo ne da mawaƙinmu ya ƙware a waƙa kuma sannan muna tare da wani shi kuma ya iya magana shi ne muka zo domin a tattauna za a yi fira za ka ji maganganu kyawawa sannan kuma a yi waƙa ka ji waƙa iri-iri muna so mu ziga ka ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bi shi'ri bu'istu wala bil fakhari umirtu ni ba aiko ni dan waka ba kuma ni ba aiko ni dan alfahari wai a zo a ziga ni ba mun umarni wai a zauna a dinga gaya mun abubuwa na alfahari ana zagin kakannin wasu da iyayensu ana yaban nawa ba ni ba aiko ni dan wannan ba to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ba komai ku zo ku zauna ku zauna ku zauna da suka zauna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne kuka ce gwanin iya magana a cikin ku sai suka ce ai wane ne sai ce to tashi yi mana hudu ba mu ji da mutumin nan ya tashi yi maganganu yi maganganu yi maganganu ya gama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to naji a ina sabitu dan kaisu dan shammasu yace gani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ma tashi magana shi wannan shine khadibin manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mawaki yana da mai huduba shi yasa a diwani zakar shehu yana cewa fahubbi li khairil khalqi ahmad sabitu على أنني فيه يزيد وثابت
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى ما تخصصا فهب لخير الخلق آمد ثابت على أنني فيه يزيد وصابت فهب لخير الخلق آمد ثابت على أنني فيه يزيد وصابت فما الوزن إلا وزن وجه محمد يبيت ينادي ربه وقانت وإني مدى الأيام شير مديهه وذكري فيه الدار وقتي صامت فمن الزعيش دون نيل وصاله فغرس هوى المعي بقلبي نابت عليه صلاة الله ثم سلامه لتقد لنا بالهب تلك الفوائت عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب هبهم لصابتون
haka qadrihi wa gidari lazim wato shi Ibrahim Allah ya kara mar yadda yace fa hubbi kaga soyayya ta li khairil khalqi ga annabi wanda yake fiyayyen halitta Ahmad Bushra Isa sabitu wato yadda kasan sabitu dan kaisu dan shamma su haka nake ala annani absa cewa ni fihi a fagen kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazidu kai ka ce ni ne yazidu ibn al-hadimi mawakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa sabitu kuma ka ce ni ne sabitu dan kaisu dan shammasu wannan mai huduba ne wannan ko mai yabo ne yace to ni ina kare martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a maganance ina kare martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a waƙe to da aka yi haka shi wannan sabitu dan kaisu dan shammasu ya tashi yayi huduba dama shine mai yi wa annabi huduba sallallahu alaihi wasallama to daga nan sai hudubarsa ta zama kamar a ɗauki dutse a saka a bakin mutum a toshe wannan khadibi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya toshe bakin wancan khadibi na su a karau dan habis da uyainatu dan hisnul fazari to sai ransu ya baci da ransu ya baci sai wani saurayi shi kuma daga cikin mabiyansu sai ya tashi sai ya waka sai ya ce nahnul kiramu fala hayyun yu'adiluna فينا الرؤوس وفينا يقسم الرضأ وندعم الناس عند القهد كلهم إنا كذلك عند الفخر نرتفئ yace wai mu ne manya-manyan larabawa a cikin larabawa babu manya irinmu babu wata kabila da za ta yi daidai da mu a cikinmu ake samun shugabanni a cikinmu ne ake kyautar manya-manyan jajayen raƙuma muna ciyar da mutane lokacin zamanin yunwa baki ɗayansu hakanan kuma idan aka zo maganan kayan alfahari iyaye da kakanni mun fi kowa mun fi kowa ɗaukaka sai wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli Hassan ibn Sabit sai ya ce masa kumfa a jihu Hassan ka ji abin da yace yace yace to kai ma tashi ba shi amsa sai Hassan ya miƙe sai ya ce inna zawaiba min fihrin wa ikhwatuhum قد شرعوا سنة للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الفقر يصطنع abin da ya ce sai ya ce wai ƙarya kuke yi ku sani cewa duk wani shugabanci daga ƙurayshawa ake iya ganinsa daga ƙurayshawa ‘ya'yan firu to duk wani shugabanci ya ƙare da su da ‘yan uwansu’ kad sharra'u sunnatan hakika sun yanka hanyoyi tuttaba'u linnasi a barbi ga mutane wato yana masa ishara da musulunci kenan yarda biha kullu man kanat sariratuhu taqwa ilahi duk wanda a zuciyarsa akwai tsoron Allah zaka ga ya yadda da wannan hanyar da su ƴaƴan firu qurayshawa suka yayyanka ta wa kullal fakhri yusana'u duk wani kayan alfahari da ka sani Allah ya keɓanci qurayshawa da shi to daga nan sai a karabnu hadisin shi ma sai tashi sai waka shi ma yana alfahari a cikin wakar ya faɗi maganganu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sake kallon Hassan sai ce ka ƙara jin abin da ya ce ko tashi ka sake bashi amsa da Hassan ya tashi sai ya ce bani darimin la tabkharu inna fakhrakum ya'udu wa balan inda zikril makarimi habaltum alaina tafkharuna wa antum lana khawalun min baini zi'irin wa khadimi yace kai ku rufe mana baki ya ku kabilar bani darimi kar ku yi mana alfahari anan domin in kuka ce za ku faɗa mana wani abu na alfahari da kuke takama da shi iyaye da kakanni to idan fa muka tashi faɗin abin da Allah yake bance mu da shi na girma na iyaye da kakanni to alfaharin ku zai dawo abun kunya mai nauyi sai kun kasa tashi a nan wurin yace mu za ku cikawa baki har kuna mana alfahari da wani iyaye da kakanni alhali kun manta cewa ku bayinmu ne matanku kuma barorinmu ne ku yanginmu ne wai su wane ne ku ne kun manta cikin ku ai babu kowa daga waɗanda mu ne muka yaye su sai waɗanda suka gama mana share-share suka koma kuka kafa kabilar ku ai ba ku ci haka ba to da ya faɗi wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dakatar da abu sai ya ce laqad kunta ganiyan an haza ya akhabani darimin sai ce hakika ka fi karfin wannan maganganu ya kai a karau dan habis ya kai dan dangin bani darimi ai ka fi karfin an yuskara min kama kardananta annan nasa kannasuhu ai ka wadata ka fi karfin a dinga gaya maka abin da kake zaton cewa mutane sun manta shi to yanzu gashi na an tuna maka sai a karau dan habis ya ce تكلم خطيبنا فكان خطيبكم أحسن قيلا وتكلم شاعرنا فكان شاعركم أشعر والله mai gwanin iya maganan mu yayi magana amma da gwanin ku ya tashi sai muka ji yafi namu iya bajinta sannan mawakin mu yayi waka amma da mawakin ku ya tashi sai muka ji ya fi iya azarbabi ya fi bajinta akan mawakin mu to waɗannan mutane su ne waɗanda suka zo daga bani tamimin su saba'in ayari suka sauka wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin garjin rana manzo Allah yana kailula suka zo suka dinga bi bakin eh, ta bayan ɗakunan matansa suna masa irin wannan kira ya Muhammad ukhruj ilaina fa inna madahana zainun wa zammana shainun sai gashi kuma an ƙure su da bakinsu suke cewa ta kallama khadibuna fa kana khadibukum ahsana qila wa ta kallama sha'iruna fa kana sha'irukum ash'ar to yan uwa anan wurin akwai wata fadakarwa ya ku jama'an musulmi masu sauraron mu maza da mata manya da yara a nan wurin za ku gane cewa ba kowace waƙa ba ce a zargi a addinin musulunci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama ya saurari waka da yawan mutane suna zato cewa yaban annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi sallama waka ne kawai kuma waka a musulunci haramun ne kawai dan me saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم wato su mawaka kafirai halakakku da kuma wawaye taɓararru suke biye da su a ko'ina ka gansu saboda haka tunda Allah ya faɗi wannan shiriniya da alburda da hamziya da witriya da diwani da sauran yabo da ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake karanta su a wurin maulidi dukkan su haramun ne sannan sauraron irin waɗannan waƙoƙi su ma haramun ne to yan uwa musulmi ba haka abin yake ba ya kamata mu nutsu da kyau mu sani cewa waƙa yabo shi'iri yana da matsayi babba a cikin addinin musulunci domin kuwa shugabanmu sunansa ma muhammadu ai abin yabo sallallahu alaihi wa alihi sallama to tunda ko ya zama abin yabo kaga sunansa kurum yabo ne sifofinsa na halitta abin yabo ne ɗabi'unsa abin yabo ne shine mawaƙi ke faɗi ke cawai da a ce jama'a sun san ma'anan muhammadu sallallahu alaihi wasallam haƙiƙar sani to da dole su girmama shi da dole su buwa yadda shi su kambama shi domin kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaga masa suna ne daga sunansa shi Allah sunansa Mahamudu shi kuma Muhammadu sunansa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو علم الأقوام معنى محمد ولو علم الأقوام معنى محمد حقيقة علم أزموه ومجدوه ولو علم الأقوام معنى محمد حقيقة علم ألموه ومجدوه ولو علم الأقوام معنى محمد حقيقة علم ألموه ومجدوه وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش ما حمود وهذا محمد وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش ما حمود وهذا محمد وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش محمود وهذا محمد
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yan uwa musulmi shi addinin musulunci ya kasa waka gida biyu ne mazmumun wa mamduhun akwai waka a bazzargi akwai waka a bayyabo alkur'ani ko hadisi duk inda ka ji sun zargi waka to suna zargin waka a bazzargi wadda aka yi zambo aka yi batsa aka yi zage-zage aka faɗi mugayen maganganu su alkur'ani da hadisi suke zargi amma da ce alkur'ani ko hadisi yana zargin waƙa ne gaba ɗaya a ce duk wani yabo alkur'ani bai yarda da shi ba da hadisi to da sai a ce alkur'ani da hadisi suna zargin magana ma baki ɗaya kar ma a yi magana kawai kwata-kwata menene dalili dalili al'imamu shafi'i allah ya ƙara mar yadda yana cewa ashiru nau'un min al-kalami hasanuhu ka hasanul kalami wa qabihuhu ka qabihil kalami shi yabo ko waka wani nau'i ne na daga magana kyakkyawar waka tana matsayin kyakkyawar magana ce mummunar waka tana matsayin mummunar magana ce saboda haka abinda ake nufi a nan yabo ko waka ba a zargin sa dan kasancewarsa waka kawai za a ce a waka kawai kaza ba a abinda ake lura mai wakar ta kunso sunayen Allah ne kadaita shi ne yaban annabinsa ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuwa wasu al'amura ne na umarni da ake wa bayi wanda zai kusanta su zuwa ga Allah da yawa yan uwa musulmi sukan zargi waka ko kuma su kyamace ta saboda wannan aya wa shu'ara'u yattba'uhumul gawuna ko kuma yattabi'uhumul gawuna wato su mawaka in ji Allah tabaraka wa ta'ala wato kafirai halakakku da kuma wawaye tabararru su ke biye da su duk inda kaga mawaka mawaka zaka ga kafirai ne suke bin su a wancan zamanin jahiliya ke sai Allah tabaraka wa ta'ala ke fadi yace alam tara annahum fi kulli wadin yahimun alam tara kai yanzu baka lura ba annahum cewa su mawaka yahimuna kutsawa kawai suke yi da kawunansu kamar dabbobi ba su da wata manufa fi kulli wadin a cikin kowane irin fage na ƙarya da ƙage da batsa da zambo da cin mutuncin masu daraja sai a samu mashayin giya kawai sai a yabe shi mashayi mazinaci fasiki sai a yabe shi a ziga shi sai a duba wani malami mai tsoron Allah kuma sai a waka a zage shi to shine dalilin hanawa amma duk mutumin da zai yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya yabi alqur'ani ko ya yabi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma malaman da suka taimaki addini irin su Imam Malik su irin su Imam Shafi'i irin su Abu Hanifa irin su Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya kara musu yadda a wannan ba za a zarge shi ba ai sun amfanar da addini sun amfanar da al'umma ne shine yake yaban su kuma duk mai hankali idan ya saurari yaban ya san sun cancanci wannan yabo shine Allah tabaraka ta'ala ya ce to ka gani ko su waɗannan mawaƙa suna kutsawa cikin kowane irin fage na ƙarya da ƙage da zambo yani fi kulli fannin min al-ifk ya tahaddasuna a cikin kowane bangare kowane fanni na ƙage da muguwar ƙarya zantar da mutane suke yi ko kuma ka ce fi kulli lagawin wa badilin ya a cikin kowane irin wasa da wargi kutsawa suke yi dalilin da yasa Allah ya zarge su kenan wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna kuma sannan suna faɗin abin da ba su aikatawa ba su aikata ba mawaki zai zo ce alajuwa ne ya bani mota alajuwa ne ya bani gona kaza alajuwa ne ya bani kaza ya kai na hajji ba je ko ina ba kuma ko Kano bai kashi ba so iri irin waɗannan su ake magana wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna suna fadin abinda basu aikata ba wato mafi yawancin waƙe-waƙen su ƙarya ne to ƴan uwana musulmi abinda ake so ku fahimta a nan cewa waɗannan ayoyi guda uku sun sauka ne akan waɗansu maguzawan mushrikan makka su uku akwai abdullahi ɗan abi wahabin akwai musafiu ɗan abdi manaf akwai umayyatu ɗan abi salti menene yasa aya ta sauka a kansu cewa suke yi na hannu na ƙulu misla ƙauli muhammadin sallallahu alaihi wasallam wai abinda manzo Allah ke faɗi na cewa an masa wahayi na ayoyin alkur'ani da yake karantawa saboda fasaha su irin ta banza sun iya wake-wake sai suke cewa mu ma in mun ga dama za mu iya faɗin irin wannan maganganu lokacin da wannan aya ta sauka wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai Hassan ibn Sabit mawakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi dan Rawaha shi ma mawakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da kuma Ka'abu dan Malik shi ma mawakin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya kara musu yadda sai suka hadu suka garzayo suka zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi sallama suka faɗi suka fashe da kuka a gabansa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce musu lafiya suka ce ya nabi Allah sallallahu alaihi wa sallam anzala Allah ta'ala hadhihi al-ayat wa huwa ya'lamu anna shu'ara suka ce ya annabin Allah tsiran Allah da aminci su tabbata a gare ka gashi yanzu Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun alhali kuma ya san cewa mu mawaƙan ka ne muna yabanka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi murmushi sai ya ce musu iqra'u ma ba'daha kar ku tsaya a wurin ku ci gaba da karatun sauran ayoyin sai suka karanto gaba sai suka ga illal ladzina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu allazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun wato abinda Allah ya ce a gaba illal ladzina amanu sai dai waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani da Allah da manzansa su waɗannan ba sa cikin waɗancan wa amilus salihati kuma suka aikata kyawawan ayyuka kamar kai abdullahi dan rawaha da kai hassanu dan sabitu da kai ka'abu dan malik wa zakarullaha kasiran kuma suka ambaci Allah da yawa wato suka sanya ambatan Allah da karatun alkur'ani ya farin jayi akan waƙe-waƙen dukkan malaman musulunci da ake ji suna yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga zikirin su yafi yaban da suke yi kuma karatun alkur'anin su ya fi yaban da suke yi kamar alfazazi Allah ya kara mar yadda ma'abocin ishiriniya kamar imamul busairi ko busiri Allah ya kara mar yadda ma'abocin littafin alburda kamar imamun nabahani Allah ya kara mar yadda ma'abocin littafin hamziya kamar maulana shek alhaji ibrahim yas Allah ya kara mar yadda ma'abocin littafin diwani wanda shi yana faɗawa Allah ma yana cewa faltaja'alan hibza kitabikal karimi karamati ila liqaikal azimi sun fi ba alqur'ani da yawan zikiri karfi soyayyar da take damun su ne a zuciya suke amanta dan annabi ya taba tambayan wani mawakin sai ya ce wai ku me kuke ji ne da kuke wannan yaban sai ya ce wani abu ne yake tokar zuciyarmu sai mun yi aman shi muke samun zaman lafiya to wannan yan uwana musulmi mu lura da kyau kar mu dinga yawan zargi akan yabo an wa masoyinka yabo kamata kai murna in kana da wani ba aljuma ka bayar amma ba kai zagi ba ko ka ci mutuncin wanda bai kamata ka ci mutuncinsa ba saboda haka yan uwana musulmi kar a damu kana ce a abin da yasa ni ba zan je wurin maulidi ba ai waƙe waƙe kawai ake yi a ba kawai bane yaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce kawai su waɗannan manyan bayan Allah da muka karanto cikin manya-manyan masu yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo bayan tabi'ai da tabi'u tabi'ina wato irin su Maulana Sheikh Alhaji Ibrahim Yes Allah ya kara musu yadda sun kasance a cikin yaban da suke yi zaka ji tauhidi zaka ji yabo ga Allah zaka ji hikima zaka ji wa'azi zaka ji nasiha zaka ji gudun duniya zaka ji ladabi yadda za ka girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ji kuma yabo tsantsa da janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma yaban sahabbansa da kuma yaban iyalan gidansa da kuma yaban sauran bayin Allah salihai za ka ji maulana shi Ibrahim Allah ya kara mar yadda a cikin sairul kalbi yana cewa wa qad jaa nasrullahi wal fathu wantaha dujal kufri wad dughyan iz jaa ahmadu
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد جاء نصر الله والفتح وانتهى يجى الكبر والطغيان إذ جاء أحمد وقد جاء نصر الله والفتح وانتهى يجى الكبر والطغيان إذ جاء أحمد وقد جاء نصر الله والفتح وانتهى جزى الكفر والطغيان إذ جاء أحمد وأشرق نور العلم والرشد والتقى ألا تنكوا دين الرسول فتسئدوا كما سيد المدون واذكر إمامه أبو بكر الأكلم ألا المسدد وكالآية الكبرى المزفر من جدا سراجا وفاروقا وذاك المؤيد وأثمان ذو النورين كل قد اهتدى زور المجد في الدارين والكل سندد وسيدهم ليس الكتائب سنه علي أبو سبقين سيف المهند وهمزة والأباس أذكر جعفرا وشعب أبوها الناس فخر مسند إليك رسول الله هب وخادم يروم رد البري وفي الخلد يخلد عليك سلام وهو مني وإنني على الجو في كيهاتها متى أنشد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi wasallam to saboda haka yan uwana musulmi idan mun lura da kyau za mu gano ayoyi ukun nan na farko to su ne ake maganan masu wake-waken zambo da batsa da cin mutuncin masu mutunci da kuma zagin bayin Allah shine wa shu'ara yatba'uhumul gawun alam tara allahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun ana magana ne da Abdullahi dan ah, Abi Wahabin da kuma Musafi dan Abdul Manaf da umayyatu dan adis salti to amma a gaba ayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su hassanu su karanta zaka ji ubangiji yana cewa illal ladzina amanu wato kamar ka ce amma fa a cikin mawakan banda waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka aikata kyawawan ayyuka kamar abdullahi dan rawaha kamar hassan musabit kamar kabu dan malik wa zakarullaha kaseeran sannan suka ambaci Allah ambato mai yawa wato suka karanta alkur'ani da yawa suka yi zikiri la ilaha illallah da yawa da sauran zikirori har wannan zikirorin da karatun alkur'anin su yarin jaima wake waken yaban da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wan tasaru min ba'd ma zulimu kuma suka zambaci kafirai bayan an zalunce su da zambatan addinin su da kuma zambatan annabinsu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kafirai suke yi musu su rinda faɗin kazaman maganganu to babu laifi idan mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bishi ya yi bishi ya taɓa wani ƙaton makiyinsa ya sassauke shi babu laifi in kana bin diwani duk zaka ji idan kana bin diwani zaka rika bin duk waɗannan bayanan da muke yanzu musamman ka duba malasiku ahlul dat zaka ji yadda shehu radiyallahu anhu yake wato sukar malaman kiristoci fada-fadansu da kuma zuwa kan shi fafaroma din yana cewa wani na'am mustafa al-akwani laysa yaminu wa hakki tajalli zati
da kare da kari da karkara kuke ku hada ina zaɓi karkara tashar yanci mita ɗari da uku da ɗigo ɗaya ɗaya ɗaya